Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin muwatta. Wadawul Imam Maliki Ibn Anas rahimahullah. Muna nan cikin kitabul buyu wato bangaren da ke magana akan cinikayya. Ah zamu tashi babi goma sha biyar ko kuma mas'ala ta goma sha biyar. bai'ul fakiha cinikin ‘ya'yan itace kayan marmari nan ne ko? fakiha ‘ya'yan itace kayan marmari wato wanda ba kayan abinci na asali ba ƙala malikun imamu malik ya ce al'amurul mujtama wa alaihi indana al'amari da malamai suka haɗu a kansa a wajenmu. Dai da Imam Malik ya faɗi irin wannan ba yana nufin ijima'i na al'umma ba, a'a, yana nufin haɗu kan malamai na Madina, malaman Madina, hasatan, yasa yake cewa inda na a gurin za a iya samu a Sham, a Misra, a iraki a yaman duka akwai manyan malamai a himma daga cikin tabi'ai tabi'an tabi'ai gagga masu fatawa a irin biladu khurasan duk akwai su a daidai wannan lokaci waɗanda akan samu ijtihadi wato mabambanci a masail na ijtihadi amma idan ya ce al'amur al-mujtamu alai indana yani indana ulama ul-madina malaman madina yake ne anna manibta a shay'an min al-fakiha cewa duk wanda ya sayi wani abu ibta'a ishtara ya saya kenan ba a ya sayar ibta'a ya saya yawa anna manibta a shay'an min al-fakiha cewa wanda ya sayi wani abu daga 'ya'yan itace wato kayan marmari za mu ce ba 'yan itace ba suna iya zama 'yan itace suna iya zama kayan lambu galibi fakiha ya fi ainihin kasancewa daga kayan lambu ɗanyun kaya da ake amfani da su suna ɗanyu ba a shanya su su bushe don ya zama abinci wata min raɗabiha o ya bisiha daga ɗanyi wato ɗanyun kayan mari ɗin ko kuma busassun su akwai waɗanda ake ba kamar inai kanin shan ya shi bude fa innahu la yabi'u to wanda ya sayi 'ya'yan itacen ko kayan marmarin irin wannan ɗanye wanda akan yi amfani da shi ɗanye gari ba to ba zai sai da shi ba hatta yastawfiyahu har sai ya karɓe shi sai abin da ya saya ɗin ya shiga hannunsa tukuna. Ko da ya saya, ai ya halatta a ƙulla ciniki na ‘ya'yan itace ko kayan lambu, idan ya nuna ko ya fara nuna ya shiga yanayi na nuna sosai kamar da makaranta a baya. A bar shi ya ƙasa, misali, to ko da ya nunan ya ma kai lokacin da za a cire ko ma an cire shi amma dai shi mai saye bai karɓe shi ya koma hannunsa ba bai zama a hannunsa ba yana hannun mai sayarwa tukuna to ko da ya samu mai saye mai kwaɗayin saye kuma ko da da riba sosai ba a yarda ya sayar da an ko kayan marmari ba ta karɓe shi ba saboda shi ma nau'in abinci ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana bai'u ta'ami qabla al-istifa eh annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a sai da abinci da aka saya kafin mai saye wanda ya saya ya karɓe shi ya zama hannunsa a hannunsa baya halatta in dai abu to su ma kayan marmari da 'ya'yan itace da kayan lambu ba su fita daga wannan ƙa'ida ba abin da yake nufi kenan dole wato a jira ya zo hannu kamin da mutum ya sayi alkama a gurin wani ba zai sayarwa wani ita ba sai ta zo hannunsa to haka nan in ya sayi kayan lambu ‘ya'yan itace su ma nau'in abinci ne baya halatta ya sayar ma wani sai wannan amfanin ko wannan kayan ya shiga hannunsa saboda kada a saba ma wannan hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce ai na sayi kwando kaza na lemu ko kwali kaza na gwaba ko mangoro ko tumatiri ko kaza a wurin wani kayan yanzu haka yana can a jirge amma dai ba a ɗauko shi ba ne ba ba za ka sayarwa wani shi ba wa'anin ƙulla ciniki har sai ka karɓo shi daga hannun wanda ya sayar maka wannan kenan wala yi ba'u shay'un min ha ba da hobi ba din ilayen biyadin kuma ba a sayar da wani abu daga cikin ‘ya'yan itacen kayan marmarin a musanya shi sashensa da sashe, ma'ana sai da sashensa da sashe a yi musaya, wannan ya musanyi wancan, wancan ya musanyi wannan shi ne abin da ake nufi. A zamanan da da yake akwai ƙarancin kuɗi, to ana irin wannan, eh, cinikin musaya. ka ba mutum wani abu naka shi ya baka wani abu nasa yana iya zama daga jinsi ɗaya yana iya zama kuma jinsi daban-daban to ba a sai da wani abu daga cin 'ya'yan itace na marmari ko kayan lambu ɗin a musanyi sashensa da sashe illa yadan biyadin sai in ya zama hannu da hannu ne wato abinda suke kira munajaza kana bani ina baka kana bani ina baka ko ina baka kana bani kada a samu jinkiri wanda wannan ka'ida ce ta musaya musayar ita ma ai ciniki ne don sai ka yarda za ka musanyi abu kaza a gurina zan baka wani adadi sananne yawwa kai ma ka bani to kaga yadda ake attaradi yarda da juna yarjejeniya wajen ciniki sai abu ya yi maka cewa za a karɓi kaza a madadin kuɗinka kaza ake ƙulla ciniki to haka musayar ma to musaya kowace iri ce ba ta halatta a samu jinkiri a cikinta wannan amurin mafurugun min al'amari ne wanda an kammala shi babu wani jayayya a kai ko abubuwan da suke ribawiyat ne ko ba ribawiyat ba ko abubuwan da aka yarda a yi tafadili ko wanda ba a yarda ba maganar a yi nan take kan wannan al'amari ne da aka yi tufagi a kansa ba za a musanyi sashensa da sashe ba sai hannu da hannu mana ba za a ce ai wannan ba kayan abinci ne na asali ba ko ba kuɗi ba ne ba ko ba 'ya'yan itace ne kamar irin su dabino da inabi ko zaitun misali ba a'a ko ma menene dai ko yalo ne ko gwaba ko mangoro tumatir wane ne duka sai an yi shi yadan biya ne wa ma kana min hamin ma yayi baso fa yasiru fakihatan yabisatan tudakharu wa tu'kalu kuma abin da ya zama daga cikin kayan marmarin ‘ya'yan itacen ko kayan lambun ya zama yana cikin abin da yake karɓar bushewa wato yana bushewa a iya shanya shi fa ya sai rufa ki hatan ko bayan an shanya shi ɗin ma yana zama kayan marmari busasshe tud da haru wadda ake adanawa wato kalu kuma ana ci kamar inabi da dabino to abin da yake irin wannan ma dai fala yaba'u ba'dahu bi ba'din illa da miyadi to ba a sai da sashen sa da sashe illa yadan biyadin sai hannu da hannu kamar wancan din da wata ka'ida kuma wa mislan bi mislin kuma ya zama kwatankwaci da kwatankwaci idza kana min sinfin wahid idan ya zama daga sinfi daya jinsi daya ko nau'i daya yawa baya halatta a samu fifiko kuma jinkiri dama babu shi shi irin wannan wanda ake iya ajiyewa kaidinsa guda biyu ne ya zama yadan biyadin kamar wancan wanda ɗanye ne shi wato yana ɗanye ake sarrafa shi kawai ba a iya busa sashi a ajiye to shi ya zama yadan biyadin amma tafaduli wannan babu laifi a bisa mazhaban malamai da yawa to amma wanda zai bushe ai amfani da shi wani lokaci can gaba to shi an kamanta shi da kayan abinci na asali kamar alkama, shinkafa, hatsi da sauransu. Yadda waɗannan ya zama dole in za a yi musaya sai an yi hannu da hannu kuma an yi mislan da mislin, to haka ma fakihar da take karɓar bushewa ana adanawa. In dai sun fi ɗaya ne, to bai halatta a samu fifiko wajen musaya, ko da wannan ya fi wannan inganci ya fi shi daraja. wanda muka karanta a baya baya halatta a musanya dabinin ajiwa da wanda ke ba shi ba wajen inganci a fifita in dai musayar za a yi kam to sai a sarayar da la'akari da inganci da kyawu a yi daidai in ko za a yi la'akari da wannan to sai dai a sai da mai nagartar abinda kudin ya saya wato a sayar da mara nagartar abinda kudin ya saya na mai nagarta shikenan wannan babu aibi amma in ba haka ba in dai wannan jinsin ne guda za a yi musaya to dole kowa ya amince ya zama daidai wa daida fa'in kana min sinfaini mukhtalifaini amma idan sun zama daga sinfofi guda biyu mabambanta fala ba'sa bi an yubta min isnani bi wahidin kamar dabino ne da inabi suna bushewa a ajiye su to yanzu za a musanya dabino da inabi ko inabi da dabino to wannan babu laifi a musanyi biyu da ɗaya yauwa a iya ba da mudu ɗaya na inabi a karɓi dabino mudu biyu misali yauwa ko akasin haka ko wa'in irin 'ya'yan itace ne ko kayan marmari da yake bushewa a ajiye duk da ba kayan abinci ne na asali ba albarkacin kasancewarsa yana karɓar a ajiye shi a busa sashi a ajiye shi to wannan ribawi ne kuma baya halatta a samu fifiko a jinsi ɗaya, amma idan jinsi ko nau'in daban-daban ne to ya halatta a yi fifiko, wanda wannan kuma ƙa'ida ce ta dukkanin ribawiyat yawa. In jinsi ya sha bambam to ya halatta a samu attafadul, amma dole a samu munajaza, hannu da hannu, amma bambanci wajen yawa in jinsin daban-daban ne shinkafa da alkama, gero da dawa, misali. um, gyada da wake wa'annan daban-daban suke saboda haka ana iya ba da ɗaya a wannan a karɓi biyu ko fiye da haka duk yadda aka yarjejeniya ba a yi ƙaidi ba amma idan jinsi ɗaya ne wake ne wannan jan wake ne wannan farin wake to ko da jan ya fi garɗi ya fi kaza to dole dai a haƙura in musayar za a yi ya zama daidai wa daida kuma ya zama hannu da hannu amma in wato misali wake ne da shinkafa to wannan ana iya zartar da cinikin a fifikon da aka amince wa juna bayan ya zama yadan biyar wala yasluhu ila ajalin amma fa ba zai halatta ba zai dace ba wala yasluhu ma'anahu la yajuzu ba zai halatta ba a yi shi ila ajalin zuwa ga jinkiri ka'ida ce mafhuma kuma sabita cewa duk wani abu na canji ko musaya wannan kam shari'a ba ta lamunce jinkirtawa ba canjin kuɗi ne musayar abinci ne na asali musayar kayan marmari ne ko ma menene dole a yi shi yadan biyadin amma yin abu ne da aka yadda a yi fifikon bambancin jinsi ko kuma a fakiha ce wacce ba a adana ta ba a busa sata to wannan ana iya yi musamman a ra'ayin malikiya amma dai jinkiri bai halatta wa ma kana minha mimma la yaybasu abinda kuma cikin kayan marmarin ya zama baya bushewa wala yudakharu kuma ba a ajiye shi ba a adana shi ba a saka shi a rumbu ko a saka shi a store misali a ajiye wa inna ma yukalu ratban ana cin sa ne ajiye shi ana ajiye shi ne radaban wato yana danye ka hay'atil biddiki kamar yanayin wato kankana wal kisai wal khirbizi da kisa da khirbiz din da biddik duka nau'i ne na kankanar daban-daban eh fassara biddik da gwanda kuskure ne wal jazari da anin karas wal utruji da utruj nau'in ‘ya'yan itace ne shi ma wanda ke da kamshi sosai. Munan akan fassara shi da wato giginya, amma dai kuskure ne gaskiya, bayan giginya ba ne. Wani nau'i ne na ‘ya'yan itace amma dai ba giginya ba ne, walmauzi da ayaba, wan rumman da kuma rummani, rumman wanda yake da yawan tsaba da ruwa a cikinsa. wa ma kana mislahu da abin da yake kama da irin wannan kaman gwaba haka daga duka waɗannan suna ɗanyun su irin su mangoro da makamantan su su yalo ko ana shanya yalo kaga duk wannan ba a abin to duk abin da ke irin wannan eh wa in ya bisa lam yakun fakihatan ba da zalika in kuma ya bushe to ba zai zama kayan marmari ba bayan nan ko da ya lalace ko ya zama wani abu daban to falaisa huwa mimma yudakharu kenan baya cikin abubuwan da ake adanawa wai kunu fakihatan yawa wato falaisa huwa mimma yudakharu wai kunu fakihatan baya cikin abinda ake ajiye shi wanda ko bayan ajiye shi zai zama kayan marmari duka tauhidin magana baya din ne dai wanda an ajiye shi to ba zai dade ya ajiyu har ya zama kayan marmari a wani lokaci ba ba irin wancan da aka ce za a shanya shi ya bushe ya zama abin marmari ba kamar dabino ko inabi ba ƙala ya ce irin waɗannan ɗanyun abubuwan da suke farawa su ƙare a ɗanyunsu akan more su kawai yayin da za a ci suna ɗanyu amma ba a shanya su a ajiye irin su kankanar yawwa da sauran abin da ya kama da ita kamar yalo ɗin kamar rumani gwaba da makamantansu kada ce fa'arahu haƙiƙan fa'arahu haƙiƙan an yi haza minhu min sinfin wahidin isnani bi wahidin to ina ganin haƙiƙan wato ya cancanta yawa haƙiƙan yani jadiran haƙiƙan haƙiƙun ala Allah aqula ala Allah illa al-haq kamar yadda Shu'aib alayhi salam ya faɗa mutanensa yawa ya tantanta ya dace eh na na ya tantanta wato in faɗa ma wato mutane game da sha'anin Allah yawa kar in faɗi wani abu sai abin da ke gaskiya ne fara hakikan an yi khazan ina gani ya cancanta kada a karɓa wato ya cancanta a karɓa yawwa minhu daga cikinsa min sinfin wahidi daga sinfi ɗaya isnani biyu da wahidin a madadin ɗaya amma yadda mai yadda da hannu da hannu ma'ana idan irin waɗannan ɗanyen abubuwan ne da ba sa bushewa ba a adana su to wannan kam za a iya musanyawa ɗaya a madadin biyu misali ko da jinsi ɗaya ne yauwa kankanar misali ko rumani ko gwagwaru akwai yalo akwai kurma-kurma manya akwai manya akwai kuma sirara to ana iya musanyawa a karbi misali manyan kwano biyu a karbi wato wannan kuma madadinsa sirara a karbi kwano ɗaya misali a ba da wannan kwano biyu a karɓi kwano ɗaya ko abin da ya kama da haka duka cewa inda riba tana shiga ciki to kaga ba zai halatta a yi fifiko ba to amma irin waɗannan babu laifi haka duk abin da ya shafi ganye duk abin da ke ganye ne jinsi ɗaya ne ko jinsi daban-daban duka ya halatta a yi fifiko wato kamar wannan alayyaho ne ko salat misali wannan ya yi kyau sosai kowa ya gan shi zai sha'awarsa wannan kuma yana da kyau gwargwadon irin nasa amma bai kai wancan ba to inda ribawiyar ne to in dai masanyawa za a yi to dole ya zama iri ɗaya amma idan ya zama tunda babu riba a cikinsa wajen wato fifikon to wanda ke neman auki neman yawa sai karbi misali a misali kwando biyu na wannan mara ingancin sosai yawa ya ba da nasa ingantaccen mai kyau kwando ɗaya ya samu ƙarin yawa misali babu laifi wannan ma'ana dai ɗanyun abubuwan su ba bambanci ko da jinsi ɗaya ne a yi fifiko a tsakaninsu babu laifi a yi fifiko a tsakaninsu ko da sun fi ɗaya ne ka ba da mudu ɗaya wannan a baka biyu wancan ko ka ba da uku a wannan a baka biyu a wannan babu laifi amma inda kamar alkama ce ko shinkafa ko hatsi ko kuma 'ya'yan itacen ma masu bushewa kamar inabi ko dabino misali ko abin nan zaitun misali to wannan babu ba zai halatta ba dole in dai jinsi ɗaya ne to sai an yi daidai wa daidai misali misali yawwa amma waɗannan abubuwan su za a iya fifiko a tsakaninsu amma dai ƙa'ida ta yadan biyadin ya zama hannu da hannu hannu da hannu wai za lam yadkul fihi shay'un min al-ajali idan wani abu bai shiga ba na jinkirtawa wai na la ba sabi eh to wannan wato babu laifi ayi haka babu laifi a in dai ba jinkiri to babu laifi a fifikon tunda ba mai bushewa ba ne a takaice dai duk abin da yake ko dai tsaba ce ta misali zoro shuke-shuke alkama shinkafa hatsi da makamantan waɗannan jinsin suna da yawa ko ‘yan itace masu bushewa kamar dabino inabi zaitun da makamantansu to wannan bai halatta a jinsi ɗaya a yi fifiko dole ya zama inda jinsi ɗaya ne mislan bi mislan yadan biyadin amma abin da ya zama jinsi daban-daban to ana iya fifiko amma idan ya zama ɗanyun abubuwa ne da ba sa bushewa ba a iya adana su ko ganyayyaki misali to wannan ana iya fifiko ko da jinsi ɗaya ne in za a yi musaya sharaɗin dai ya zama yadan biyadi shi ne dai a takaice bayanin da yake a nan yawa fai zalam yadkul fi shay'un min al-ajal fa innahu la ba'sa ba'sa bi idan wani abu na jinkiri bai shiga ba to babu laifi akan wani Allah samu gani sai matsala ta gaba bai'u zahabi bil warqi aynan wa tibran wato sayar da zinari da azurfa a musanya zinari da azurfa ainan da kuɗi wa tibran da kuma garinsa wato tsurar zinariyar ko azarfar kafin a kera ta ita ke shine tibir zinariyar da aka haƙo ta daga ma'adinai ko azarfa waɗanda ba kera su ba to su ne ake kira tibir garin zinari ko azarfa su ma ɗin da ya kuɗi ne domin ana ɗora su akan sikele a gan ƙimarsu kamar da ake ɗora asalin ƙerarrun kuɗin to musayar zinari da azurfa kuɗi ne ƙerarre ko kuma garinsa ne ba ƙera shi ba bai zama ƙerarre ba asali musayar zinari da zinari ko abin zinari da zinari ko ya ya kasance bai halatta a samu fifiko na adadi ko kuma nauyi yawa tunda jinsi ɗaya ne amma idan aka samu bambancin jinsin yawa zinari ne zuwa azurfa azurfa zuwa zinari to wannan za a iya fifiko yawa ba dole ya zama nauyi iri ɗaya ba ko adadi iri ɗaya ba babu laifi a samu fifiko a tsakani haka kuma in kerarrun ne wato in garin ne ma wanda ba kera din ba wanda ake dorawa akan sikeli eh kuma koda wanda aka kera ne da wanda ba kera din ba yawa bai halatta a yi bambanci tsakanin nauyin su yawa ko kuma kimar su in za a musanya ka'ida ce wannan in dai jinsi ɗaya ne saboda dukan su ribawiyat ne حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا إمام يحيى ya karɓo daga Malik daga Yahya ɗan Sa'id. Yahya ɗan Sa'id ya ce, Yahya ɗan Sa'id al'ansari tabi'i ne, hadisin Mursal ne. Ya ce, Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya umarci sa'adai guda biyu, Sa'ad bin Abi Waqqas da kuma Sa'ad bin Ubada su ake nufi an yabi a aniyatan su sayar da waɗansu kwanuka ko waɗansu abubuwan da ake aiki da su ɗauka kwanuka ko waɗansu farantai minal maganimi daga ganimomi cikin ganimomin da aka samu ne a haibar haibar wato ita ce ganima da aka samu mai yawa ta farko a musulunci bayanta da shekara biyu ko in ce shekara ɗaya da kaɗan aka yi yakin abin nan hunayin to nan ne aka samu ganimar da ba taɓa samun irinta ba ta dukiya to an samu wasu abubuwa da aka kera su da zinari ko azurfa na kwanuka suna yin wannan to shi ne annabi sallallahu ya umarce su da a sayar da a samu kuɗin a yi wani abu ba ba a kulla salasatin bi arba'atin sai suka sai da kowanne abin da ke da ƙimar misali dinari ko dirhami uku bi arba'atin da dinari hudu ko dirhami hudu kaga an samu fifiko kuma abinda malami suke faɗa hadisan suke nunawa shine shi idan aka ce za a sayi kwanon zinari ko na azurfa to a matsayin cinikin kuɗi da kuɗi ne ƙera da aka yi ɗin baya fidda shi daga cewa kuɗi ne tunda da zinari aka yi shi za a ɗora shi ne akan sikeli sa ga nauyinsa ko zinarin ne ko azurfa ne to idan za a saye shi dole ne ya zama kudin da za a saye shi da shi kada ya fi yawan kudin nauyinsa ba haka ba an kamar an yi canji ne an ƙara wani abu to nan ne to shi ne sai suka yi kuskuren ya zama abinda bai wuce dirhami uku ba sai sai da shi hudu ko kuma abin da yake ya kai dirhami hudu sai a dawo a sai da shi dirhami hudu ko dinari to kaga inda ciniki ne na wani tarkace babu laifi ai yawa to amma tamkar musanya kuɗi da kuɗi ne yawa inda wani sinadari ne tagulla ce misali ko wani abu mai kama da haka wanda ba kuɗi ba za a iya yin haka za a iya sayan abin da wato ƙimarsa ba ta wuce rabi ba ma rabin kuɗin in har mai saye ba koye masa ba yaudararsa aka yi ba in ya yarda ya saya babu laifi a ƙara amma tun da wa'annan kuɗaɗe ne asali zinare da azurfa kuɗaɗe ne ba wani abu ne wanda yake an mutane suka ayyana masa samaniya ba shi asalinsa kuɗi ne daga yadda Allah ya yi shi a ma'adinansa saboda haka ko an kera shi inda shi din ne to ana ɗaukasa matsayin kuɗin saboda haka aka zo sayan wani abu da aka yi da su to dole a duba nauyinsa yadda ƙimar ta kama ta nauyin to shi ne abin da za a bayar na kuɗaɗe ƙerarru to shi ne faƙaɗa lahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu arbaitu ma farudda kun yi riba saboda haka ku mayar da wannan ciniki ku mayar da wannan ciniki an ce saboda abin wato waɗanda aka yi cinikin da su ba su ainihin nisa ba ba su yi ne ba su iya sa aka mayar amma a wancan dabino da wani ke cewa ya musanya dabino sai daya na ajiwa ya karbi wanda bai kai shi ba sa'i biyu ce kar ka ƙara cewa ko dai saboda sanda suka yi hanin bai zo ba sai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin bayani abin ya riga ya wuce a lokacin da ya ba da labarin ne hanin yake so wanda ya auku kafin hani ba za a ce a je a warware ba ko kuma a abin ya wuce ya dade wanda aka yi da shi ya bace ba yadda aka iya sai dai a ce kada a sake nan gaba amma in dai aka samu ko da bisa kuskure ko rashin sani an yi mu'amala ta riba ko ciniki da bai halatta ba to in bai fawati ba kamar misali wanda aka yi da shi ya riga ya bace ba a san inda yake ba to sai a je a warware saboda ainihin ire-iren waɗannan hadisan kuma saboda tun da shari'a ba ta yarda ba ta lamuce da irin wannan mu'amala ba to sai a warware ta a yi sahihiyar mu'amala Imam Malik shi ya kaɗaita da wannan ruwaya, amma dai ka'ida ce ta cewa matuƙar musaya ko ciniki za a yi shi da kuɗi, kuɗi na zinare ko azurfa, a sayi wani abu kuma da zinare ne da azurfa, to baya halatta a samu fifiko, don baya da bambanci da canji ko kuma musaya. Wa da sani an malikin عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهم daga Imam Malik daga Musa bin Abi Tamim daga Abu Hubab sai dan Yasar da Abi Huraira Allah yarda da shi cewa manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce ad-dinaru bid-dinar musayar dinari da dinari wa dirhamu bid-dirham musayar dirhami da dirhami la fadla bainahuma babu fifiko tsakanin su baya halatta a yi fifiko tsakanin su bai halatta ba ko da wannan sabo ne kal da shi ana sha'awar rukunsa wannan kuma tsoho ne ya sha hannu amma dai yana rawaji ana yana karbuwa ana kewayawa da shi cikin ciniki yasa ko da kudin takaddu a sahihiyar magana wato tabbatacciya kuma mai inganci akwai riba a cikinsu kuma in dai jinsin kuɗi ɗaya ne baya halatta a yi canji a ce za a karbi sabon kuɗi a ba da tsohon kuɗi da ya fi shi yawa inda za a musanya to dole ya zama daidai wa daida tunda jinsi ɗaya ne nau'i ɗaya ne amma in sun zama daban-daban wanda a wannan zamanin kuɗaɗen ƙasashe mabambanta su ake ɗauka kuɗaɗe masu bambanci a junansu amma kuɗi irin na ƙasa guda bambanci ne kawai na takaddun to wannan ko kuma adadin wannan takarda ce ta naira biyar naira naira naira hamsin naira kaza naira to wannan ba zai halatta wani abu na fifiko a tsakani ba tunda kuɗi ne na ƙasa guda ƙima su duka ɗaya ce saboda kan za a yi musayar dinari da dinari ko dirhami da dirhami babu fifiko a tsakaninsu asalin kera da gidajen kera din na wancan zamani akan samu jauda bambancin ainihin inganci da nagarta ko da kowanne ana karba to ma ba la'akari da wannan inda kudin yana karbuwa ana aiki da shi to ba za a yi fifiko ba in za a yi musaya wannan hadisi imam muslima ya rawaito shi hadisi ne kenan sahihi ba da za a yi jinsin kuɗi iri ɗaya a musanya shi sannan a samu fifiko a tsakani shi ne abin da hadisi yake karantarwa wata sani an malikin an nafi'in an abi sa'idin al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la tabi'u az-zahaba biz-zahabi illa mislan bi mislin daga imam malik daga nafi daga abu sa'id al-khudri Allah da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tabi'u zahaba bil zahabi kada ku musanya zinare da zinare kada ku gudanar da canji musaya tsakanin zinare da zinare illa mislan bi mislin sai kwatankwace da kwatankwace wato misali da misali ya zama dinari ɗaya wannan ma dinari ɗaya dinari goma wannan ma dinari goma kada ƙara komai ƙanƙantar wani wala tushifo ba'daha ala ba'din kada ku ƙara wani abu ɗan kaɗan ko da ɗan kaɗan ne sashi akan sashi wala tushifu daga al-ishfaq al'ishfaf ya ne a ziyada, a ziyadatul ƙalila ƙarawa ɗan kaɗan, kada ku ƙara, komai ƙanƙanta abin da za a ƙara. Daga nan za ka gane ɓata da ƙarya da rashin ingancin masu cewa wai ai wato a mu'amala kaza za a ba da bashi amma ruwan ɗan kaɗan ne. Ta wannan kamar ruwan batir ne ko ruwan acid ko wani abu ba a rena shi yawa zai destroy abin da ya taba ba a rena shi ba ishfafi shine karawa kari dan kadan da aka ce ma'un shaffun ruwa ne dan tarfi dan kadan ragowa to kada ku kara ko da dan kadan ne a ce a ai ba san da ake bayarwa dan kadan ne a dai za a ƙara ɗin to kawai la'anar ta shiga kada ku ƙara wani abakan wani kada a ce za a ba da wannan goma a ba da wannan goma da ainihin rubu'in dirhami kai komai ƙanƙanta abin da za a liƙa a hada bai halatta ba wala ta bi ulwarika bil wariki kada ku sayar da wato ku musanya azarfa da azarfa illa mislan bi mislin sai kwatankwaci da kwatankwaci wato mana a daidai wa daida wani wuri a ce sawa an bi sawa wala tushifu ba'daha ala ba'din kada ku ƙara sashi akan sashi ko da ƙarin ɗan kaɗan ne wala tabi'u min ha shay'an ghaiban munajiz kuma kada ku sayar bi ma'ana kada ku musanya wani abu zinari da zinari ne azurfa da azurfan ne kai komai ma a babin musaya mun faɗa a baya cewa in dai musaya za a yi har abubuwan da aka yarda a fifikon ma to dole ya zama wato hannu da hannu kada a musanya wanda babu shi a hannu da wanda yake gashi a hannu kada wannan ya bada dinarinsa amma shi wancan sai an jima ko sai gobe ko sai wani lokaci haka nan koma menene za a musanya sai yadan biyadin kana bani ina baka kana ina baka kana bani wannan hadisi bukhari da muslim ma san rawaito shi akwai ruwaye da yawa masu wannan ma'ana wa'anda cikin suna nan cikin bukhari da muslim da haka hukunci ne da aka yi tifaki a kansu wanda sani an malikin an humayd ibn qais al-makki an mujahidin annahu qala daga malik daga humayd ibn qais al-makki daga mujahid ibn jabrin wanda ke babban tabi'i ne babban almajiri ibn abbas annahu qala ya ce kuntu ma abdullahi ibn umar na kasance tare da abdullahi dan umar faja'ahu sa'igun sai wani makeri ya zo masa mai kera irin ta zube shine sa'id mai zube na dalma ko kera irin na tukwane da makamantansu su ne sa'id mai narkarwa ya yi zube akwai haddad wanda ke bugawa da guduma ya yi wukake ya yi faritan ya yi gatari ya yi magirbi da sauransu wannan ba sa'id ba ne yawa makeri ne wanda ke keran kukake da su ana kiransa haddad eh haddad ko alqain ainun da qaf nun qaf ya nun qain amma sa'id eh to wanda yake kera irin ta zubi a narkar da wani abu ainin ayi zubin sa ya zama wani abu faqala lahu sai ce masa ya ba abdurrahman ya baba abdurrahman alkuniyarsa kenan shi ibn umar kaman abdullahi dan mas'ud inni asubu zahaba ne ina kira zinari summa abi ushay'a min zalika to sai in sai da wani abu daga wannan zubi da nayi na kira da zinarin bi aksara min waznihi da fiye da nauyinsa ta mace an zuba an yi kera to shi dora ake a sikeli a ga yawansa kamar da ake dora sarƙoƙi yan kunne da zuba na irin waɗannan abubuwan akan sikeli a ga kimarsu to nakan sai da wani abu daga abin da na kera bi aksara min waznihi da abin da yafi yawan nauyinsa fa astafdilu min zalika qadara amali yadi to sai in wanzar wato in ƙara astafdilu ya ne astabki yawa sai in rage wa kaina wato in ƙara wa kaina min zalika daga wannan farashi kadara amali yadi gwargwadon aikin hannuna ta da ƙimar kuɗin da ta kadarar misali a sikelin zai ya zama to ɗaya to amma lura da na yi ɗawaniya to shine ita kadarar ko kuma abin da na ƙera ɗin sai a ƙara wani abu sai a yi ƙari gwargwadon ɗawainiya ta yauwa kamar idan ya zama za a saya da dinari ɗaya misali ya kamata nauyin nauyin misali abin da aka yin ko sarƙa ce ko menene dinari ɗaya ne to kaga wajibi ne a saya dinari ɗaya tunda nauyin kada ya wuce wato kuɗin kada ya wuce nauyin nauyin kada ya wuce kuɗin eh to amma zai ce a ƙara wani abu kamar dirhami ko dirhami biyu misali duba da cewa sai da yayi aiki akai ba wai dina zinarin da dinarin bane ba yayi aiki yayi dawainiya fana habu abdullahi an zalika sai abdullahi ya hane shi daga wannan kaga misali a ce za a ba da bashi akwai wani abu na ruwa a ciki sai ce a wannan dan wani abu ne kaɗan saboda akwai kuɗin takardu akwai kuɗin rubutu akwai waye da waye duk wannan kaga ai wato kaman abin da yake faɗa ne na fa astafdilu min zalika qadara amali yadi dabara ce kawai amma cewa ai ƙarin da aka yi ba mai yawa ba ne bai wuce kuɗin da za a cire kuɗin takardu ba kuɗin masinjoji wane ne da wane ne duka dabara ce a shar'ance in dai bashi sunan bashi bashi ne to ba a ƙara wani abu wai la'akari da ai an yi wata ɗawainiya ai kaza ai kaza wannan ba zai halatta ba in ana son a taimaki wanda za a bashi bashi to a bashi ainihin bashin daidai wa daida in ya so sai a sadaukar da wannan misali abin nan ɗawainiyar da za a yi in ba haka ba kuma to an shiga hanin shari'a fana abdullahi an zalika sai abdullahi dan umar ya hane shi daga wannan ƙara wani abu daga abin da ya ƙera na zinari ko azurfa ya ƙara masa kuɗi sama da nauyinsa haka ne ko sai ya hane shi waje alasa'ibu yuraddidu alaihi almas'alata sai wannan makeri mazubi sai ya dinga ainihin nanata masa eh wannan tambaya yana ta tambaya ka san idan mutum ya saba ko kuma wata harka yana jin daɗinta za ga mutum yana ta naci wani ma har cewa zai yi a duba ko za a samu wani ƙaune mai sassauci to wa abdullahi yana abdullahi yana hana shi a tanta ila babil masjidi yana ta bin yana ta tambayarsa yana neman rangwame har abdullahi dan umar ya isa kofar masallaci aw ila dabbatin yuridu an yarkabaha ko kuma a ya isa wurin wata dabba ta sa shi ibnu umar da yake so ya hau sun makala sun makala abdullahi ibn umar sai abdullahi dan umar ya takaita masa bayani yawa yawa ya dunkule masa bayani yace ad-dinaru bid-dinari waddirhama biddirhami la fadla bainahuma abin da yake dinari ne da dinari dinari kuma kudi ne da ake kera shi da anin zinariya dinar dinar sulan zinari kenan dirham kuma sulan azarfa yawwa saboda haka hakikarsa dinarin yawwa da kuma garin zinari ko kerarrensa duka ɗaya ne yawwa a shar'ance saboda haka dinari da dinari dirhami da dirhami la fadla bainahuma ba fifiko a tsakanin su wannan kuma shike nuna in mu'amala bata halatta ba a shar'anci ko da an kira ta da sunan kasuwanci ko an kawo wani abu na tawili duka ba zai kauda ita daga asali ba yawa haza ahadu nabiyina ilaina yace wannan shine wasi ita ce wasiyar annabin mu gare mu ahdi yani wasiya wannan wasiyar annabin mu kenan gare mu eh abinda ya mana wasici da shi kenan wasiya ita ce umarni mai karfi yawa wa ahduna ilaikum mu kuma a matsayin mu na sahabbansa wasicin mu kenan kwakwaran umarnin mu kenan zuwa gare ku yawa nan ta ragewa ta rage muku kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako cikin cikakkiyar amana to mu ma mun mika muku wannan sako cikin cikakkiyar amana yawan tambaya yawan marereta ko neman a sassauta ba zai amfane ka ba da yawa mutane mutum baka kula ba musamman yanzu da soye-soyen zukata da shawo suka yi wa mutane yawa raunin al'amarin lahira ya yawa, kana wa mutum magana abu ya tabbata haramtacce ne, kuma ne na aukuwa a harka ta zamantakewar auratayya, mutane sai ta ganganci suna sake-sake barkatai babu abin, ko kuma mu'amalolin na dukiya haka waɗanda ba su da inganci, a lokaci ma tambayar za ga kawai mutum yana jin abin da ake kira wakasu da zuciyarsa tana ƙwarzanarsa cewa baka yi daidai ba. amma yana son ya dora ya zarga abun a kan wani ne in ya je gurin wani malami malamin bai hankalta ba ko bai hattara bai lura ba ya kuskure ya ce masa ha wannan akwai sauƙi shi kenan alhamdulillah kaga shi kenan ya samu ya harga wa shi wannan malam ya samu maraɓa kenan kamar da yahudawa ba sai dai manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma lokaci saboda shakiyanci sai su yi wani abu su ce aje a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in aka tambaye shi aka yi sa'a ya ce eh da sauki ai kaza sai ce yau wato ai kaga har manzo Allah ma har annabi ma da ba tare suke da shi ba amma dai ga abin da yake wanda kuma wannan ba zai tayi ba ta yiwu ba gaskiya ɗaya ce to Allah samu dace wa dasani an malikin annahu balagahu an jaddihi malik ibn abi amir anna usman ibn affan qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا تبيع لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين Imam Malik ya karba yace wato labarin ya riske shi Imam Malik yace labarin ya riske shi ce daga kakansa Malik na Abu Amir kakansa baban babansa Malik dan Abu Amir don shi Malik ne ɗan Anas ɗan Malik kuma, sunan kakansa aka mayar masa, Anas a Malik ɗan Anas, yawa ɗan Malik ɗan Abu Amir. Shi Malik abin nan Malik ɗan Abu Amir babban tabi'i ne sosai, cewa Usman bin Affan ƙala, Usman bin Affan ya ce, ƙala dai Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Mazala tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya faɗa mu. ji Usman, la tabi'u dinara bi dinarai, kada ku musanya dinari ɗaya da dinari, dukkan wannan da kuma rashin kyan waɗancan matuƙar suna karɓuwa, wala dirhama bi dirhamai, kuma kada ku musanya dirhami ɗaya da dirhami biyu. Ma'ana dai duk kuɗin da yake jinsi ɗaya ne, nau'i ɗaya ne, baya halatta a yi fifiko, ko da fifikon bai kai linki ba, kamar da aka ce tsakanin shinkafa da shinkafa hatsi da hatsi alkama da alkama wake da wake tunda dai duka jinsi ɗaya ne komai kyan wannan shinkafar komai koma bayan wannan in dai misali musanyawa za a yi don lokaci sai ka ji mutum saboda ko dai koshi ko dai sha'awa da ra'ayi sai ce shi ya gaji da cin caroline ɗin nan yana so ya ci wacce ba ita ba a canza to in har ya yadda da haka sai ba da caroline ɗinsa ko za ta kai dubu biyar biyar sai karbi wannan kuma daidai wa da ba bambanci ko da wannan ɗin ba za ta kai dubu biyu da ɗari biyar ba misali kaga rabi kenan idan aka ce a a ba da wannan ta dubu biyar mai keɓa dubu biyar a karbi wato kwano biyu saboda daidai kuɗin kenan ana la'akari da kimar to an shiga riba ba a la'akari da wannan in har an ce dole musayar za a yi to dole a haƙura da la'akari da fifiko kuma za a yi la'akari da fifiko to sai a sai da mai arhar kudin da ya samu a sai da a sai mai kyan gwargwadon abin da ya samu ka'ida ce wannan duk hadisan sun tabbatar da haka to da haka musayar kuɗi musayar kayan abinci duka wannan haka yake amma abin da ya shafi dabbobi da ainihin filaye da tufafi wannan ba ribawiyat ba ne wannan ba ribawiyat ba kana iya ba da fili guda ɗaya a wani wuri mai daraja a baka filaye da yawa a wani wuri da bai kai shi ba kuma ko da a guri ɗaya ne saboda kai ga location da kake so ga wurin da kake so ga ainihin magana ko wurin da kake sha'awa inda filin wani yake a kusa da gurin ko wani waje a irin wannan kana da wasu filaye bi kace za ka ba wancan filin ka guda biyu ya baka wannan shi ka fi sha'awa babu laifi a wannan haka yan dabbobi ne su ba riba wiyad ba ne in za a yi yadan biye ne amma dai abinci ko kuɗi jinsin kuɗi wannan dole a kiyaye wannan bari mu ƙara ɗaya insha Allah wadasani an malikin عن زيد بن أسلم عن أداء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سكاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها daga Malik daga Zaid ibn Aslam daga Ada ibn Yasar cewa Muawiya da Abu Sufyan ba a sikayatan min zahabin ya sayar da wani babban kwano na zinari awwarikin ko azarfa wato sikaya kwano ne ko dai kwanon awu kamar dai zo a soto yusuf ko ya la sikaya tafi rahali aqi eh kuma akwai abin da suke cewa sikaya kamar nau'i na freezer irin da ada sai babban kwano ko wani abin nan goraro hakan babba sosai sai a saka ruwa suna mai da shi barrada sai ajiye shi a gurin da zai ɗauki sanyi tun da lokacin babu lantarki babu gas da sauran za a yi amma dai sai a ajiye shi a wani wuri to ka san irin kamar aluminium haka yana ɗaukar yanayi na sanyi to suna kiransa sikaya ko kuma barrada abinda suke sanyaya ruwa da shi a wannan lokaci salkama irin ta fata lokaci sukan yi irin hakan da ita sai ma tana ɗaukar sanyi amma dai babu kamar irin wannan a yi kwanon azurfa ko na zinari ko kuma wani abu kamar dalma wato goron ruwa to ya sayi ya sai da wani babban kwano na zinari ko azurfa sai sai da shi bi aksara min wazniha da fiye da nauyinsa amince duk abin da aka yi shi da zinari to ba a la'akari da wani abu nauyinsa kawai za saboda shi ma kuɗi ne kuɗi ne فقال أبو الدرداء سأبو الدرداء يتي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا مثلا تيو أبو الدرداء akwai lokacin da ya koma can abin nan a sham inda fadar banu umayya take inda shi muawiya yake mulki sai abu abu darda yace samitu rasul samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana an misli haza na ji manzo Allah sallallahu alaihi yana hana irin wannan illa mislan da mislan in za a sayar ko a musanya abin da aka kera da zinari in za a saye shi da zinari ko a musanya to ya zama misali da misali babu ainihin fifiko wa qala lahu muawiya sai muawiya ya ce masa ma arabi misli haza ba asan ni kuma a fahimta ta ba na ganin irin wannan akwai bambanci akwai laifi bi ma'ana tunda ba kuɗin ba ne sulallan na zinari yawwa aka musanya da sulallan zinari ko garin zinari da garin zinari da ba kera ba wannan an mai da shi kwano wancan kuma sulallan kuɗi ne to shi sai ya ɗauka cewa akwai bambanci tsakanin wannan hakika da wancan yawwa faƙala abu darda sabu darda ya ce man ya azir nemin mu'awiya waye zai bani hanzari daga mu'awiya idan na ce masa wani abu waye zai yadda ban yi laifi ba ya faɗi ba daidai ba in na kuskurantar da shi ko kuma in na faɗi magana mai nauyi a kansa waye zai yadda yana da gaskiya waye ba zai ga laifina ba sukan faɗi irin wannan don su nuna wato mutum ya yi kuskure ko ya zame ana ukhbiruhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yukhbiruni an ra'ayihi in ba shi labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yukhbiruni an ra'ayihi shi kuma yana bani labari game da fahimtarsa la usakinuka bi hada anta biha yace ba zan sake zama guri ɗaya ba da kai a ƙasar da kake nan na zama na tare da kai a gari ɗaya ko ƙasa ɗaya ya ƙari to magabata musamman sabai irin waɗannan masu tsanani tsananin riko da addini da girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama shari'a sun shayin irin wannan kauracewa wanda wato suka ji daga gare shi wata magana ko kuma tasarrufi wadda ke kama akwai mu'arada wato da suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka aka tarbiya su wannan da shi suka yi fifiko suka samu fifiko akan yan baya ba da yawan natila ta sallah ko azumi ba girmama addinin Allah zalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub wanda ya girmama dukkan abin da yake da alaka ko dangantaka ko alama ta addinin Allah to wannan takawa ce amma ka duba daga baya yadda imani ya sande ya yi rauni soye-soyen zukata suka yi yawa imanin ya sane matuƙa sai ka ga abu mai sauƙi abu ne mai sauƙi a ce ga hadisi ingantacce mutabagon alai wani ma a ce hadisi ne mutawatir ko mustafid shahararre sosai kowa ya ko fi ilmihi aw ma'rifatihi al-khas wal am kowa gama gari da kebantattu mutane musamman kowa ya san shi amma sai wani ya ce shi ra'ayinsa ba wannan ba ne saboda wani malaminsa ko wani jagoransa ya faɗi kaza hadari ne ba karami ba imamu ahmad wato rahimahullah yana cewa akwai abin tsoro sosai na mutum zuciyarsa ta gurɓace idan har za a ce ga faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya faɗi wani abu nasa daban kuskure kan babu wanda ya wuce shi kuma wanda zai fara ba tuntuɓe wannan abu ne wanda yake babu masumi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a samu da yawa ko kaɗan wato amma dai gangancin wannan ba ƙaramin haɗari ba ne Allah ka kiyaye mu to yace sun maƙadima abin darda ya ala umar ibn al-khattab sannan abin darda ya dawo wurin umar ɗan khattab a madina fa zakara zalika lahu sai faɗa masa wannan a lokacin muawiya bai zama khalifa ba lokacin muawiya bai zama khalifa ba mun san muawiya ya shekara ashirin yana matsayin gwamna lokacin sai na umar zuwa usman lokacin sai na Umar zuwa Usman. To bayan rasuwarsu da Aliyu aka samu abubuwa na tangal-tangal, to shekara ta arba'in, wato lokacin da shekara ta arba'in sanda shi sai da na Ali aka kashe shi, aka samu yin saban da aka samu dai ƙarshe aka yarda da shi a matsayin khalifa ya ƙara shekara kusan ashirin kara goma sha tara da watanni yana matsayin khalifa shekara ta sittin ya wafati shi khalid a shi mu'awiyya bin abi sufyan a matsayin khalifa wato kusan shekara ashirin yana gwamna shekara ashirin yana khalifa ne to amma lokacin da suka yi wannan waƙiyar ta auku ko kadiyar tsakanin su da yana a matsayin gwamna ko wakili na umar bin al-khattab fadakar zalika lahu sai faɗa masa fakataba umar bin al-khattab ila muawiya sai umar dan khattab ya rubuta muawiya Allah tabi Allah tabi'a Allah tabi'a ne ko tabi tabi'a ko eh a ja ya din yawa Allah tabi'a eh cewa kada ka saida wato wannan abinda ka sayar da shi na kwano illa mislan bi mislin sai kwatankwace da kwatankwaci wazna bi wazna nauyi da nauyi ana kada a samu ƙari ka ɗauke shi a matsayin kuɗi ne kawai babu a ne fifiko za mu tsaya nan insha Allah Allah ya dace da mu Allah ya fi mana kusakwaron mu ya dace da mu cikin abin da muka dace Allah ta da ta mu alada Thank you. Thank you.